بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamudu kafi bypass nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na sifatun salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'alama a sheik muhammadu bin sari al-usamin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai lokaci irin wannan a gewayar mako irin wannan yini mai albarka wannan shi ne darasinmu na farko bayan tafiyar mu ramadan a shi wannan littafi tun tafiyar mu gabanin matsowar wata ramadan sai yau allah ta'ala ya nufaci dawowar mu domin mu ɗora daga inda muka tsaya cikin wannan darasi mai tarin albarka darasi da yake koyar da mu sallah da yadda za mu gyara ta da yadda kuma ake so mu inganta ta a matsayinmu na musulmai domin ita ce ibada mafi girma a cikin ibada da musulmi yake yi kuma ita ce farkon abin da za a bincika aikin bawa a gobe alkiyama bayan ya mutu kuma ita ce azamul ibadat ita ce ibada da in ka batta to mutum ya zama kafiri ijma'an mutlaqan duk mutumin da ya bar sallah ko da gangan ko da sani to matukar ba hankalinsa bane ya gushi to wannan mutum ya fita daga da'irar musulunci a yau muna hudu ga watan 11 watan zulqa'da hijira yau na da shekara 1444 24 kuma ga watan 5 miladiya 2023 idan ba manta ba dama littafin ya zo ƙarshe wanda har na so a ce mun kammala shi kafin ramadan da sai maga an mun ja da yawa ba su fahimta za ta yi ƙaranci wanda kuma manufa ta karatu shi ne a fahimta in mun zo ɗin mun ƙarasa wai allah za mu saki tunani akan wani abin da za a gaba insha Allah idan ba a manta ba wani cikin mas'uliyatul ma'mum wa min mas'uliyatul ma'mum muna cikin abubuwa da suka zama wajibi na haƙƙi na liman akan mamusa can man ji haƙƙin mamu akan liman ya kula da sallarsu ya tsayar musu da sallah irin ta manzan Allah ko ya kwatanta da kuma al'amura wanda suna da haƙƙi a matsayinsa na mamu nan kuma ne na ba mu labari masuliya abubuwan da suka zama wajibi ɓangaren mamu wanda limamin su yake da shi a kansu shi ma mun yi tafiya da yawa a ciki wanda muna shafi na 207 ƙarshen shafi na 207 a littafi kuma wannan shi ne darasinmu na 82 a cikin littafin shafi ƙarshen shafi na 207 inda ya ce matsalatun laye juzu li ahadin an yi akira sabiya mina safi a wannan matsala za mu ta yi sha'adu ƙarshen shafi na 207 mali ke cewa matsalatun wata matsala la ya juzu da ahadin an yi akira sabiyin minasaf baya halatta ga wani daga cikin matsalata akan ya janye yaro ƙarami a cikinsa ya janye yaro a sauri kuma ya shigo ya tsaye a Umaru ya ce hakan baya zama halal, bai halatta ba hakan ta faru gare ka. Fayi kurji huminar masjid, har ma ya yi ƙoƙarin fidda shi daga cikin masallaci, awon akirahu ila sabbi sali, ko ya jashi zuwa ga sabo na biyu fiye shiga cikin saman farko. Kuma alhali ya riga ka zuwa. Haka ne, ana yi ko ba yi, ana yi, to ma la ya ce ku dina. idan kana sha'awa kana kwaɗayin sahun gaba ka zo da wuri an fahimta inda yaro ya kai mu mayyazi shekara bakwai takwas zuwa goma ba wanda zai fi wasa a cikin sallah ba ko ya iya fitsari ko wani abu inda ya kai mu mayyazi to ku bari a zama kawai domin daga cikin tsarin limanci ma shekarun balaga ba sa cikin shirka yaro karami ɗan shekara bakwai goma inda ya iya karatun ƙuran zai yi muku sallah an bayyanta wasu malamai sun ce shekarun balaga baya sun shaɗa limanci an bayyanta da kyau amma akwai sensitive buhu sensitive place a masallaci wanda wannan baya halatta a bar mutumin da bi ba zai iya hukunta sallah kamar saitin bayan lima wannan baya halatta ba ma yaro ko babba ne inda ba zai iya hukunta sallah ba to baya halatta ya tsaye a saitin bayani domin a kowane lokaci zai iya zama liman idan liman alwarsa ta warware to na baya da hira da wakilci shi ya sa mutum biyu nan na baya liman da biyu nan akalla mutum biyar na saitin bayan liman to ya kamata a ce duk wanda sallar liman ta rikice zai iya ci gaba da sallah an fahimta amma in ka ɗauke saitin bayan liman to duk wanda ya zo ya shiga sahu ka bar mai tsayin sako ya sa ba wani mai gu a cikin masallaci ba an fahimta in dai ba wannan gun ba wanda aka tabbatar akwai na'ibai akwai ladanai akwai wanda za su yi hukunta sallah to su kaɗai ne kawai wanda aka barwa wannan gun domin irin abin da suke ɗauki da hidin ilimin sallah amma matuƙar mutum uku hudu nan bayan liman mutum uku hudu nan bayan saitin liman to duk wanda ya tsaya a san wajibi ne a bar mai sauƙi abu na biyu kuma kai har in sallar ta dame ka kuma ka san muhimmancin sallar wajibi ne ka kyautata shigarka da kamala an zaka musu gaba baya halatta ka sako rigar yan bal ka zo mana sako gaba da ita baya halatta baya halatta da aski an aske nan gefen an bar nan gefen dan kana kwaɗayin sahun gaba ka zo kawai ka tsaya a bayan sahun gaba wannan bai halatta ba hasali shigo masallacin ma da irin wannan yanayin akwai rashin ladabi akwai rashin da'a akwai kuma rashin sanin me zaka yi na sallah domin ubangiji ya ce ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjid wajibi ne ga dukkanin mu kyautata shigarmu mu kyautata yanayin kayan mu idan zamu zo masallaci an fahimta ba dan wai an ce kar a fidda kai daga sahun gaba ko duk abin da ga dama ka yako riga mai rubutu mai hoton ɗan siyasa mai waye-waye duk wannan baya halatta baya halatta iyacin abin da ke gurgunta sallar ɗan adam in har kana sha'awar zuwa sallah akwai shiga ta kamala shigo jamfar ka a'a wata garin ka ce a'a wata jallabiyar ka ce abinda Allah ya hore ma ka yi ƙoƙarin shiga ta kamala ka buga sallah da wannan shiga ai kai kanka ka sani ko a duniya ce ma za ka je wajen wani ai ba da kowane irin da za ka ji masa misali misali kana neman aiki an ce ka je interview ko kana neman aure an ce ka je ka da baban yarinya ake ka san da wani kayan za ka ji mu faɗa kan mu gaskiya tsakani da Allah ai ba za ka sa wata Ronaldo ka tafi da ita can mako ko wata su Arsenal ko Manchester ka tafi da ita can gidan ai ba za ka je ba kuma sai gaban Allah za ka zo da wannan shigar ai bai halatta ba la yake ko a ce wani mai girma gwamna ko wani waye iyaye mun ko mai martaba sarki kana cikin da za ku je ku gaide shi anya za ka iya sa wajen da kake gaban shi za a dinga ɗaukan ka baka da tarbiyya baka da nutsuwa to Allah shi ne ya fi cancanta a girma shi gun ibada ici ne ya fi cancanta ka yi shiga mai kyau ka yi shiga ta kamala ta mutunci wanda ya ganka ne ya ganka cikin shiga ta kamala an bai mijar da yau ko to wannan shi ne nan ɓangaren da nan ɓangaren amma duk wanda ya zo ya shiga sahu to in dai ba a saitin bayan liban yake ba to baya halatta a zalibi da gaske hasili in yaro ne kankani zai iya yi fitsari ko zai iya ficewa ma daga sahun ana sallah ko ya yi shiga ta banza in ya yi ruku ga gadon baya sa ko kugunsa a waje ko ya sako ɗamammun kaya to wannan baya halatta bari a sahun sai aka yi can baya an fahimta wannan ko babba ne ko baligi ne ko dai masallaci iya da tsari ba za a bar irin waɗannan masu rashin kunyar a sahun gaban mutane a bayan suna kallon su ba zai yi ba an fahimci wannan da kyau to wannan shine nan bangaren a kiyaye nan bangaren shi ma a kiyaye to sai ma da yake cewa a la la yajuzu li ahadin an yu'akkira sabbiyan min as-safi yakhruju min al-masjid aw yu'akkirahu ila safi sahi baya halatta ka jawo yaro daga sahun gaba ka shiga har ma kai sanni da fita daga masallaci ko ka fidda hi sahun baya li'anna man taqaddama ila makani fil masjid duk wanda ya rugo ya zo ya riga ka shiga masallaci har ya zo wani gu ya tsaya fa huwa haqqu bihi min ghairihi malaki ne ya fi cancanta da wannan mu akan wani in dai ka zo ka tsaya matukar baka cika wancan sharadin ka cika su shikenan za a barka agun kawai in an fidda kai to baka cika wancan sharadin ba ne wanda ya zo ya tsaya to shine ya fi cancanta da gun matukar a bai kawo wani abu da zai zama to an fidda shi daga wannan gun wa amma kaulun nabiy sallallahu alaihi wasallama amma fadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake cewa liyali ne minkum ulul ahlami wa du'a yace waɗanda za su tsaya a bayan bayan liman ke liyali ne waɗanda suke saiti na bayana minkum a cikin ku ya zamto ulul ahlami wa du'a al ahlam sun mai fassara guda biyu ko wanda sa kai shekarun mafarki sun balaga ke ko kuma ulul ahlami waɗanda suke da ilimin addini wannan fasara ta fi zama daidai waɗanda suke da ilimi na sallah za su yi hukunta sallah su ne ulul ahlam wannuha ko masu hankali to wannan shine sharaɗin tsayawa bayan limi ilimi da kuma hankali an fahimta mutumin da in yayi ruku'i za a wa ƙugunsa ko maɗaroron dansa a waje dala iya da hankali a tambayar ku nake mutumin da zai yi ruku'i ƙugunsa ko gadon bayansa a waje don allah yana da hankali a kuma ku ba da amsar ba ni ba to maza allah ya ce ulul ahalani walluha ko mutumin da zai zo masallaci da ɗamammun kaya duk sun ɗame shi duk al'aurarsa da yanayin halittarsa duk gasu na abinci da Allah wani da hankali mutumin da zai zo saitin bayan lima a ce ya sako rigar ɗanbal da sunan ɗanbal a bayan rigarsa da hoton bal da tambarin bal da identity na club ɗin da yake da Allah ne da hankali kuma a bayan lima yake wannan haka manzon Allah yake duk wanda ya gan shi a bayan liman to ya zama to ya cika sharɗe guda biyu iya da ilimin da zai hukunta sallah ilimin sallar ta alurar tsawarware sannan kuma iya da hankali ma'ana iya da kamala iya da nutsuwa ba zai yi wani abin da za a ce ka ai wani dama bai wannan ba to kaga hankali bai cika bake to wannan shine sharadin tsayawa bayan ana ji ko in ka san baka cika wannan sharadin guda biyu to karka zo bayan liba kai kokarin tsayawa a gefe ya yi maka hankali amma wannan bayan neman shi isa da ce muku ne mai muhimmanci shari'a ta fi bahi muhimmanci cikin matsalaci kan gunda ba shi ba domin a kowane lokaci wanda yake bayan neman zai iya zama ne kuma ku kula ko a saudiya ita ce alƙibla mu'addini ku duba ko kallo kake a kayan kallo ko allah ya kai ka duk mutanen da suke bayan limamansu duka limamai ne dukkaninsu limamai ne a ma'ana limami a shiga in ka ga shigarsu ma ba za ka bambanci duka haka suke domin regiment ne a kowane lokaci mutum zai iya zama limam to mu ne nan sallar da yake a galibi haka da nake yin ta ne a hankali yasa za ga wani na'ibin ma sai ai sallar da baya baya ne masu amma shi ne na'ibi a masallaci iya can iya neman masara iya neman dawa bayan da za ku yi dole ku iya bashi tafiya zai haka ne mana yi ne gaskiyar magana mara amma su can sallar da gaske ake yi an ba ta mahimmanci an ba wa masu jagorancin ta kulawa yasa ba abin da yake gabansu in ba wannan ba yasa limami na ɗaya na biyu har na biyar da wahala a yi sallah ba sa amma yanzu aka ce limamin ka iya tun iya kwaman neman masara ya zo ya dinga tsayawa a bayan liman sallar asuba la'asar magariba ya ba zai ba in ya tsaya a nan wa zai bace abin da zai ce a gidan shi ba zai ba yasa dole in muna so sallar mu ta inganta mu kula da yadda za a gabatar da ita gaskiya sallah ba wasa bace wallahi akwai guraben da kuɗi-kuɗi suke haɗawa a kan su inganta jagoranci masallacinsu domin nan ne ya fi cancanta kai lutun na murinka domin duki ake a kai ga gaban Allah ka yadda direba ne ka hau mota ina zai kai gaban Allah zai kai kowa yake bin liman da wannan ne yake bi shi na bi ka eh to ina za ka yi da gaban Allah za ka yi kuma amma shine ba shi da kima ba shi da wani abu da muka ajiye tangible wanda zai dinga amfani da su babu wani yasa ake sa tsarin mu iya da wahala gaskiya jama'a yana da wahala yana da wahala wallahi dole mu faɗa wa kanmu gaskiya mutum ne limanci yake yi a'a na'ibi ne a'a ladani ne amma sai ya wata cur a masallacin ba wanda zai ɗau naira dubu biyu ba shi ya ce aka rabu kallon ko wanda kake zuba a mashin ɗinka ga wannan da allah ka ƙara ba za a yi ba amma in ya makara mu ne masu ƙorafi da ita an dinga duba uku wallahi ya malamin nan bai zubu wallahi malam to ya za a yi zo ha ai gaskiya ne kai ma a baka limanci ga gani mana nan da sati sai an rena ma wallahi ba za ka yi sati ɗaya yau har ya ga an gaza wa kuma so daga su kasashen larabawa da suka yadda ibadar ita ce gaba da komai shi yasa suka yi mata tsarin da ba za a samu tsara sun inganta tsari an ce duk limamin da yake jan sallah a harami da hi da minista a ƙasar saudiya albayansa ɗaya duk abin da za a yi wa minista a ƙasar saudiya haka za a yi wa limamin harami a saudiya an fahimta gwamnati za ta ba shi abin hawa za ta gina masa gida za ta ɗauɗaure ne ricinsa shansa lafiyarsa ta iyalinsa ilimin iyalinsa ba abin da ya sani dole tare a matsalashi dole ya research ba abin da zai nema an fahimci wannan amma nan Allah dai saboda yawa saboda ka wannan shine tsarin da ya kamata a yi in dai har ana so sallah ta miƙe shi yasa can koran kanuwa ba a sama da wahala ka ji an ce limamin harin ya yi kabli ko ba a ji da wahala sai ka shekar ba ga wani amma kana san kabli da ba ka zo najeriya ba ka zo najeriya ba a nan za a yi kabli da ba a Allah ta Allah ce maki to wannan shine abin da malai ce waliyaliya ni minkum ulul ahlami wan nuha kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun lirrijal at-tabi'in al-balighin al-aqilin wannan kwadaitarwa ce ta wajen waɗanda ake so tsaye a bayan liman ya zamto sun kai shekarun balaga kuma suna da hankali sannan kuma suna da ilimi an yi ƙaddimu ila makanin har su gabato wannan hu wanda yake shine bayan liman a ta ya kunu umul lazina yalu a rasul sallallahu alaihi wasallam ya zamto su ne suke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko su ne suke bayan kowane limami wanda yake jagoransu yake jagorantar su sallallahu وإذا لم يكن هذا معنى الحديث صار معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم in dai ba wannan ma'anar ka bi hadisin ba kace wanda zai tsaya a bayan lima dole sai ya cika sharadin nan guda biyu zuwa uku na farko ilimi na biyu hankali na uku kaiwa shekarun balaga domin gun gune da yake da muhimmanci in dai ba wannan fasarar ka bi hadisin ba to ijmala yace zai za a samu mu'arada kamar cin karo da wani hadisin da manzon Allah yake cewa man sabaka ila ma'in lam yasbiquhu ilayhi muslim fa huwa lahu duk wanda ya fara zuwa gun wani ruwa lam yasbiquhu ilayhi muslim kuma ba wani musulmi da ya riga shi zuwa wannan gun fa huwa lahu to wannan nasu ne an fahimta ne suka bashi ma'ana har masallaci duk wanda ya zo ya tsaya a sahu matukar ba wani bane ya riga shi to wannan guna sani amma bayan liman baya cikin wannan wancan wancan amme wannan kuma kasa an bai jira da yau ko to wannan shi fa haza ko fa'ala fa'ala haza yakunu idza sabaqa aulad ila amkani al-fadila idan har yara kanana sun zo gu mai farla cikin masallaci kuma sun gaba kanu a haqqu biha su suka fi cancanta da wannan wala yahilu li ahadin an yu'akkirahu baya halatta ga wani yayyajen ya su daga gun baya halatta an fahimta wa iza kana yuridu taqaddum idan har kana so ka zo gaba gaba a masallaci fali yaji al'amal to ka bar duk wani aiki da kake wale taqaddam ila masjid ka to zuwa masallaci kire kaida ana kiran sallah ai ko ana kiran sallah ta masallaci kawai in sahun gaba kake so in bayan liman kake so ka zo ka tsaya amma kana can kana musun siyasa kana musun arsenal da manchester can kuma yaro ya yi alwala ya zo ya riga ka zo kuma ka saka fudda shi ai baka yi adalci ba wani surutu da yake a wajen ba ba abin da yake yi ba surutu har sai an tada iqama sanai ya taho a guje ya taho masallaci shi kuma yaro an koyar da shi iya jinkiran sallah ya fatsi abin da yake yayi alwala ya taho masallaci to ya ji wannan abu malaman islamiyya da mahaifa sun faɗa masa kai kuma ka ji kana ta musu kana sa surutu an zo ya ji wasu wani gaba kuma ka ci zaka janye shi malace wannan bai halatta ba wannan laye juzu bi halatta sai maliki cewa wala hilu li ahadin an yu'akkirahu wa idza kana yuridu taqaddum fa yada al'amal wa li taqaddama ila al-masjid amma idza wajada sagiran fa'akirahu amma idan yaro ne karami wanda zai iya fitsari a sahu ko zai iya wata najasa ko bai kai shekarun tamyiz ba bai zama to mumayyazi ba to wannan za a iya janye shi fa inna hadha yujibu an yanfira as-sagira min al-masajid in kuma kuna janye yaran ku kuna koransu kuna musu tsawa to babu shakka za ku kore yaran ku daga masallaci an bayyana in dai kuna musu tsawa kuna janye su kai fita to wata ran sai ko so su zo masallacin ba su ke zuwa domin ku ne kuke koransu ai an bayyana har in sun kai shekarun da ba su yi tsaya a sahun gaba to sai a musu layin su a baya a zaunar da su kuma a dinga rarrashin su ana nuna musu muhimmanci a yaro ko fitsari yayi a masallaci ba tsawa ake masa ba tunda ba shi da hankali ai sai a nusar da shi nan gaba in ka zo nan ba fitsari za ka yi ba ko in kana jin fitsari fita waje ya ka ake amma fita dadadada to nan gaba zai zo masallacin ba shi kenan ka kore shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa karamin yaro ba babban mutum baligi ne ya zo masallaci kawai kama fitsari sahabai suka mai tsawa ya ce ala ta zare mu guda da shi guda da shi karku mai tsawa sai dai gama fitsarinsa sai mazala ce ta ku ebo ruwan ku zuba abu ta ga wannan matsalar an gama da ita sai ce kai kuma zo bawon ka ka san nan ina ne sai ce a masallaci ne ya rasu ce masallaci ɗakin waye ce ɗakin Allah ya sai ya cancanta a yi zub da najasa a ɗakin Allah sai hankali ya zo masa sai ce abi halatta yanzu a gun musulmi da ɗakin da yake kwana da ɗakin da aka ce ɗakin Allah ne ina ya fiye kamata girma sai ci ɗakin Allah ya kamata girma sai ci to baya halatta a zubda da jisa ko karanta ɗakin daga nan gaba ka nan gaba kar wannan ta ƙara ya fahimci manzon Allah ya gane jin daɗin ma da yi sai ci Allahumma hamna bi Muhammad wala tarham ba'ad ba'dana ahad yace ya Allah idan ka tahi rahama dalilin Muhammad kade zaka yi bayan mu karkai wa kowa rahama domin wadancan sun mai tsawa sun kyare shi an fahimta amma shi manzon Allah ya jawo shi kusa ya masa magana da zai fahimci shi gudu ba babban mutum ne baligi ne aka yi masa wannan balad na yaro karami ba tsawa ake yi ba fada ake yi sai a koyar da su yadda ake an fahimta ko kai ai kana kuskure a wani abu idan ka ji koyarwa ka ji karantarwa sai ka gyara to yaro ya yi kuskure ka kore shi ga masallaci sai ya ɗauka kai a matsayinsa na yaro ne ba a so a gaishe a can ba a ce mai ga abin da ka yi gyara ba sai a ce da shi abin da ka yi nan ba daidai ba ne ba a haka a masallaci gyara abu kaza shi kenan daga kai ku sabar da su su saba amma kullum yaro ya zo an fatattake shi an kore shi to nan gaba idan ya cancanta ya zo masallacin masa ya ki zuwa ya ki zuwa to sai ma da yake cewa in dai kuna wannan yujibu an yunfir as-saghir min al-masajid zai zama to kuna korar yaran ku daga wajen ibadar wa an yakraha hadha ar-rajul alladhi azahahu min makanihi kuma duk wanda ka jawo shi ka fudda shi daga sau ka shiga to babu shakka zaka dasa kyamar ka a zuciyarsa shi wannan zai je tabbas kai din ba masoyin sa bane domin ka jawo shi kai ka nuna ka biye san kanka da shi kenan bal wa an yakrahu as-salah kulliha kuma in dai kuna wannan za ku kyamatarwa da yaran ku sallah gaba ɗaya ba za su ji sallah ma gaba ɗaya ba sa santa fi yakunu huwa al-mutasabbab lahu fi hadha al-amr kai da kake fusgari yara ka kore su to kai ne kai sababin wannan kai ne ka jawo wannan musu kuna bayyantar karatu yau sai ma da ke cewa wa habba an ambah an matsala katira jidda yace ina so na nusar da ku na faɗakar da ku akan wata matsala mai haɗarin gaske matsala ce ma katira jiddan tana da haɗari kwarai da gaske wa akasarun nas muhmiluna laha da yawa daga cikin mutane suna sakaci da ita ala wannan matsala mai haɗari da da yawa daga cikin mutane suna sakaci da ita sai ma da ya ce ala wahiyar mutaba'atul imam wannan matsala ita ce bin liman an gane ku wai ba tsayawa a bayan liman ka dinga bi a akwai wani abu da suke ce masu muta ba kada ka yadda ku yi abu tare da liman ballanta na karga shi duk yadda ake so da kai ka bari sai limamin ka yi abu sanan kai wani shi ne ƙa'idar mutaba'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna ma jibilar imamu li'utan mabi an sanya muku limami domin ku yi koyi da shi sai ya yi sannan ku yi sai ya yi sannan ku yi an bayyanta kuma ma mu dawo a hankalce ma mu ajiye nasu duk gaggawarka da kuke abu tare da liman ko kake riga shi kasan dai ba za ka riga shi salama ba ku duk dai gaggawar ka an je ka je ka tsaya yi salama ko ba haka bane to me amfani kuma ka dinga wannan gaggawar kana yanzu shi a hankalci ma ba ta da amfani ba ta da wani muhimmanci ballanta na annas wanda ya zo da hali game da wannan shi yasa bin liman iya da kaida sahabbai suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'i bayan ya tsaya ya daidaito a su ma suka dago suka ce ba wanda zai attempting na tafiya sujjada ma har sai sun ga manzon Allah ya kai gobe su kasa yanzu ba haka muke yanzu riga ya riga muke da limaman riga ya riga muke da su amma sahabbai suna tsaye car ko attempting ba za su yi ba har sai sun ga manzon Allah ya kai gobe su kasa sannan su bi su sujjada duk abin da zai sai yayi sannan su sai yayi sannan su bi wannan kuma shine mutaba'a shi ne fassarar mutaba'atul imam bin liman ka jira ya yi abu sannan ka yi ka jira ya yi sannan ka yi an fahimta to wannan malayar ce matsala ce mai haɗarin gaske da yawa hakan tana faruwa gare su kuma suna sakaci da wannan kuma iyakai ga mutum a wani lokacin yi asarar sallarsa gaba da maliki cewa fa mutaba'atul imam muhimma jiddan bin liman ka jira sai yayi abu sannan ka yi yace abu ne mai mahimmancin gaske kwarai da gaske hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yaumin zata yaumin jalisan har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla yawa salla zata yaumin jalisan ko wata rana manzon Allah yayi salla a zaune wata larura sai ta sa manzon Allah ya zauna yayi salla a zaune wa salla ashabahu qiyaman su kuma sahabban suna bayan sai suka tsaye tsaya za su yi sallah a tsaye fa ashara ilaihim an nijlis sai manzo Allah ya musu ishara su zauna su zauna su zauna kun ga ashe mutaba'atul imam ta kai har illiman larura ta sa zai sallah a zauna kuma a zauna zaku an ga an gane ku ko kuna da jani kuke gaba ba ku yadda bane a hadisi ne manzo Allah ya kuma shi ya faɗa da bakinsa larura ta same shi sai yi sallah a zaune ya ga sabai suna tsaye sai musu ishara su zauna su zauna yau kowa a zaune zai sallah kuma duk wanda ya tahiya ya tsaye sallar sama dai ba kun gaji lalle a bin liman abu ne mai muhimmancin gaske mutaba'a tana da ƙarfi a cikin al'amarin sallah fahimtu wa hum qadiruna 'ala al-qiyam sai malike su sabban fa suna da iko su sallah a tsayen ba lafiya su kalau ba abin da ya same su za su iya sallah a tsaye amma sanadiyar liman zai yi sallah a zaune sai aka ce su yi a zaune yadda Allah akwai liman wanda zai raya wannan sunan ai da duk garin nan sai kaji wai kawai wai dan bai da lafiya zai mana sallah a zaune haka wanda zai har daga haka hannu za yi ba kawai dan ya mai da masallacin nasa Allah sarki bai sani ba bai sani ba har kwarai da gaske har afesa bai sai allura wani limami kawai malam da tsabar abu ba shi da lafiya ya zo wai mu ma ya ci wai a zama zan yi sallah ni ban taba jin irin wannan ba to ina zaka taba ji baka karatu ina zaka taba ji baka karatu ai ba zaka ji ba ai tunda baka karkai nesa da karatu ai ba za ka ji ba za ka gani ba saboda ka lalle ilalla sallah tana da buƙatar ai ilimin ta iya da buƙata akwai ilimi na wajibi da ya kamata kowa ya gama da wannan ibada manzan Allah ya musu wannan sannan ba wani wanda ya kore sun san ilimi aka nuna su an gane da ko lalle ilalla mutaba'atul imam muhimma jiddan kamar da maliki faɗa a nan sai maliki cewa wa ma'a zalika umiru an yi jilishi duk da cewa lafiyarsu kalwa za su yi sallah a tsayen sai aka musu umarni su zauna li tahqiqi mutaba'atul imam domin tabbatuwar bin liman asali an fahimta wa'alam أن المأموم مع إمامه في المتابعة له أربعة حالات ya ce ka yi sani ya kai masallaci annal ma'amuma cewa su mamu ma'a imami ko shi mamu tare da limamin shi fil mutaba'a a yanda ake so ya bi liman ya bi limamin sa sallah akwai arba'atu halal mutane sarrafa har zuwa gida hudu alhalul awwal ko alhalul ula hali na farko asaba akwai wanda suke riga limamus suke gaba hasan su riga limamus aikata wani abu bi an ya ci bishe in kablar imam sai wani ya zo da wani abin makafi liman yi falau kabbara ta kabiratul ahram kablar imamihi da dai a ce gaggawar ka za ta sa kai kabbaran farko ma liman bai yi ba to fa salatu la tanqidu wa la tasu sallar baka fara ta ma baka ma fara ta kuma bata da inganci ba ta yi ba in gaggawa za ta sa ka riga liman kabbaran farko ko to wala ko ka je sallama da shi sallar ka bata yi ba sallar ka ba kai kai kadai ba ko baka bi liman ba an bayyana shine yace falau kabbarta kabiratul ihram qabla imamihi da zai kabbaran harama kafin limamin su yi latan aqidi wala tasi sallan ma bai fara ta ba kuma bata da inganci walau rafa qabla imamihi amdan walau rafa ko qabla imamihi ya kamata shi qabla amamihi qabla imamihi amdan batalat as-salat batalat salatu da a ce zai ɗago daga ruku'i da gangan ya san limin bai ɗago bai ɗago da gangan to zarar da baci gana jigo ka ɗago daga ruku'i kafin limamin ka ya ɗago amdan kuma ka san bai ɗago ba ka ɗago to shi ke nan batsalar salatu musallan mutum ta rushe gaba da walau sajada ƙabar imamin ya amdan da za ka kai goshinka ƙasa sujada kenan kafin limamin ka yi sujada da gangan shi ma batsalar salatu sallar mutum da wuce wallahi yanzu da yawa suna riga limamin sujjad musamman an dago sujjad da farko kafin aita biyu ne da yawa da yawa ba har masallatan mun ahlu sunna da yawa sai ga mutum ya kiya ya tafi sujjad limamin sujjad in dai wannan ita ce al'adar ka a sallah kuma ka ji karatun nan ka ci gaba da yi to baka da sallah ne batsalar salatu haka ma da yi walau sajada qabla imamihi amdan batalat salatu da zai sujjada kafin limamin sai sujjada da gangan sallah ta rushe walau qama min sujudi da a ce mutum zai tahi daga sujjada qabla imamihi amdan kafin limamin sai tahi daga sujjada da gangan batalat salatu sallah ta rushe liqauli rasul sallallahu alaihi wasallam domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya muku limami domin ku yi koyi da shi fa iza kabbara makabbir idan yayi kabbara sai ku yi an gane ko wannan fa'un din abin da take haifarwa ita ma mutaba take haifarwa fa iza kabba idan yayi sannan kuma sai ku yi an fahimta sai ya yi sannan sai ku faɗi za sharɗi ne idan ya yi sannan kuma sai ku an fahimta wa'iza rafa raka a kai idan ya tafi ruku'i farka'u kuma sai ku sai ya yi sannan ku wakala mazan Allah ya ci gaba da cewa amma ya ka sha ahaduku shi ɗayanku baya jin tsoro ne aula ya kashe a halukun ko ɗayanku bejin tsoro izara fa'a ra'asahu ƙablin imami har idan ya ɗago kansa daga ruku'i kafin limami ya ɗago an yi ja'ala Allahu ra'asahu ra'asa himari baya jin tsoron Allah ya maida kansa ya zama kan jaki aw ya ja'ala Allahu suratahu surata himari ko Allah ya maida siffarsa gaba ɗaya ta zama ta jaki kun ga wannan hadisi akwai tsoratarwa a wannan akwai tsoratarwa mazala ce ba kwa jin tsoro mutum ya riga ne masa ɗaguwa ba ya tsoron Allah ya fushi da shi ya mai da hijaki gaba ɗaya sai malamai suke cewa to wannan hadisin iya da ma'ana guda biyu Allah ɗin zai iya mai da mutum jakin zahiri innahu ala kulli shay'in qadir ko kuma Allah zai sa mutum ya zama to bai da fahimta kamar jaki a goge fahimta sa kwata-kwata ya zama to ba abin da zai gane in ba taurin kai da fitina ba taurin galiman aikace-aikace a sallah iya haifar da wani za a ga mutum ma sha Allah iya sha'awar addini amma fitina ne ne ba yanda za a yi kasawan maslaha da shi a masallaci ba zai to to shi ma malami su ce hakan tana haifar da wannan riga neman ayyukan sallah iya sa mutum gaba ɗaya zama to bahi da basira kamar jeki gaba ɗaya duk wata ƙofar fahimta an toshe masa ya tsabar musu ya tsabar jayayya ya zama fitina gare su ga al'umma ya zama ya fitina kansu ya fitina mutane to an su malam sun fassara wannan hadisin da wannan ma'ana wal muradu bi zalika as-sura hissiyya wa ra'sul hissi in maliki ta abinda ake nufi Allah zai iya mai da mutum jakin a zahiri ya zama jaki shine sura hissiya ka taba hifi ga zama ya zama jaki war ra'sul hissi kan ma ya zama da jaki karfa li'annaha a'zam domin al'amarin bulle man iya da girma yan uwa lamma rafa qabl imamihi iza bihi himarun yanhiq idan mutum ya gaggawa daga kansa kafin liman sai Allah ya mai da hijaki ya dinga kururuwa irin ta jaki fa'iza ƙala ƙa'il idan har mai magana ya magana wa halin haza hakan zai iya yi wa kuwa ƙulla na'am sai mu ce eh zai yi ƙala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma surtul baƙar wala ƙada alimtumul ladhi na'ata domin ku fi sabat wa ƙulla lahum kunu qiradatan qasi'in surtul baƙar aya mai namba ta 65 wala ƙada alimtumul ladhi na'ata domin ku Allah ya ce haƙiƙa muna da ilimi ga waɗannan da suke ta'addanci a cikinku Allah ya ce kar a kama kifi a yi sun kifi ran asabar suka iske zuwa suke yi a ɓoye su je su to Allah ya ce na san su fa lahu sai muka ce da su kuno qiradatan ko zama to birrai kasina hasararu Allah ya mai da su birrai kuma kowa ya gansu a birrai Allah ya mai da su birrai hissi ka san wane sunansa mudi ya zama biri haka da jelarsa iya tayawa gari ya zama biri kuma Allah ne mai da su wannan din an fahimta albaqara fakanu wa qala Allah ta'ala fakanu ya suka zama biran ko wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fadi qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika matubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kanadira وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل واضل عن سواء السبيل الله تعالى yake cewa qul kace da su hal unabbiukum kuna so na baku labari bi sharrin min zalika masubatan inda Allah game da abin da yafi zama shari wajen samun sakamako a gun Allah Allah ya ce malla anabullah duk wanda Allah ya la'anci ya tsine masa albarka wa ghadiba alayhi kuma Allah ya fishi da shi wa ja'ala minhum al-qirada Allah ya sanya wa'ansu daga cikin suka zama birrai wal kanazir wa'ansu ka zama aladai wa abata tagut wa'ansu ka zama sabuta tagut ulaika sharu makan wannan sun fi kowa mafi sharrin samun matsayi abun Allah ubu balki wallahu ala kulli shay'in qadir haka malin shi hakika Allah mai iko ne akan komai duk abin da Allah ya faɗa mai iko ne akan zai iya zartar wa rubbama yuhawwilu Allah ra'sahu ra'sa himari Allah ta'ala zai yi yiwa ya maida kan mutum ya zama kan jaki ya kunu jasad jasada adam gangar jiki irin ta mutum amma wa ra'su ra'su himari amma kai kuma ya zama kan jaki haza yumkin wannan abu ne mai yiwa li anna Allah ala kulli shay'in qadir domin Allah ta'ala mai iko ne akan komai ana fahimta wa za'ama ba'dul ulama wa an daga cikin malamai suka suka suka raya anna al murad bi zalika anna Allah yaj'ala suratahu suratu himarin bi ma'ana Allah ya mai da surarsa ta jaki amma da ma'ana ba siffar sa ce za ta koma jakin ba a ma'ana ne zai koma jaki an yuhawwila ila insanin bali magana da na faɗa da farko kenan Allah ya mai da shi mutum mara fahimta ne bale a larabci ke mutum ya zama to ba shi da basira ba duk abin da za a yi ba zai fahimta ba zai gane ba ne bale Allah ya mai da shi bale kalhima kamar jaki fatakuna sura huna ma'anawiyya sai nan in an ce suratu hibari sai sura ta zama ma'anawiyya war ra'su ma'anawiyyan aidan kan mai zama a ma'ana ba ba ba ba ba, ba a sufa ba an fahimta wannan shine halin farko ya yiwa duk mutumin da yake riga limaminsa to akwai yiwuwar wannan hadarin ya same shi kuna ganewa abu biyu idan ka riga limamin ka yin su kada'an malamai sun ittifaqi bakarsa kabbaran harama ko sallama ɗayan biyu nan ɗaya gangancin riga liman to bakarsa in kuma kuna arba da shi abubuwa da yawa kuna yi da shi a cikin sallah ko sallah ka naƙisa ce da cewa akwai mai da malamai suke ce sallah ka maru shi ya ce baka da sallah tunda manzon Allah ya ce ga yanda za ka yi kuma kai kai ka saba wa ma'aikin Allah da gangan so da kamu gane bin liman yadda ake kuma abinda da yawa suka ɗauka shi ne tsayuwa a bayan liman ɗin kamar shi ne bin liman ɗin kawai iya gaba kana baya kamar kana binsa to ba haka magana take dole sai ka tabbatar da kana yin abu ka kana yin abu bayan limamin ka yi mutaba'atul imam muhimman jiddan ka tabbatar kana bin liman sai liman yayi sannan sai liman yayi sannan wannan abu ne mai kyau hatta yaran mu ƙanana da suke shigowa masallaci mu koya musu wannan hatta yaranka a gida ka dinga koya musu wannan sallah koyanta ake yi ba ka ake ɗaukanta a waje kawai ba koyo ake yi sai ka zauna ka koya an koya ma to shine zaka ke gabatar da ita a fi barakatillah zaka ke gabatar da ita cikin albarkar Allah kamar yadda aka umarce ka sai malai yake cewa alhalu thaniya hali na biyu da wa'ansu daga cikin masallata suke samun kansu game da mutaba'atul imam al-mawafaqa wa'ansu kuma tare suke da liman da mawafaqa kawai tare suke bubbugawa da shi su dai ba su riga shi ba amma ba za su tsaya su yayi shi ba tare suke a yi raka'ata ma'a imani sai ga yayi ruku'i tare da libamici sajjatta ma'a imani yayi sujjada tare da libamici qumtu ma'a imam ya tahi tare da libamici qala al-ulama malamai suka ce innaha makruha duk abin da za ka yi tare da liman to abu ne abin kyama a shari'a abin kyama a sallah illa fi takbiratul ihram fa hiya haram ko sai dai in kabbaran harama ne ka riga liman to wannan kada ne muharrama abu ne da aka haramta sallar ka bata yi ba wala tanaqidu biha salah sallar ka ma baka ma kulla ta baka fara ta wa qala ba'd ulama wa an su daga cikin malamai suka ce bal huwa haram haka ma haramun ne ka dinga yin abu tare da liman haramun kake yi li qawlihi sallallahu alaihi wasallama la tarka'u hatta yarka manzon Allah ce kada ku yi ruku'i kuma mu har sai liman ku yayi wa haza aqra imali ce wani yafi kusa da ma'anar da yake idan kana yin abu tare da limamin ka to kana aikata haram akwai yiwuwar sallar kama za ta rushe alhalu thalisa hali na uku at-takalluf wani kuma zai bari limamin yayi amma sai ya jirkinta sosai liman ya dago daga sujjada amma shi sai ya dade bai dago ba shi ma zai bi ne liman yayi ruku'i iya tsaye ya can yayi ruku'i shi ma zai fi shine at-takalluf ka jirkinta sosai tsakaninka da limaminka ai an yi ta'akar kasiran shi ne jirkinta bin liman ɗin da yawa sosai misal raka al'imam wa haza wa ƙifon a ce ga liman a cikin rukuri a mahiyya tsaye kuma wannan kuskure ne ƙama minar sujudi liman ya ɗago daga sujada amma wa haza sajid amma shi iya sujada musamman wannan gabar an fi samun matsala a kanta wani ko bukata gare shi ya kuma Allah ko aure yake nema wataƙila Allah ko me yake nema sai ga liman ya ɗauko har ya fara tahiya amma goyinsa iya ƙasa na san dai ba gafara Allah yake nema a wannan gaskiya zan faɗa kan ba gafara Allah yake nema ba ko wani appointment yake nema ko dai wani abu dai inda ka bibiya duniya ce kawai to wannan takallufin kuskure ne idan kana so ka yi sujada iya ƙarfinka to ka fara sallah kai kadai in za ka yi awa biyu cikin sujada kana da dama ka yi amma in liman kake bi to wajibi ne iya ɗaguwa kai ma ɗagu shi ne ka'idar bin liman an fahimci da kyau ko to shi ne maliki cewa ko mutum iya sujje ko liman ya yi sujada ya ɗago ya zauna amma wa haza sajidu amma shi wancan ga ita cikin sujada bai ta ba to wannan mala ya ce kuskure ne mai girman gaske wa kasiran ma ya fa'alu haza ba'adun nas fil masjidi الثانية وكثير ما يفعل هذا بعض الناس ديوا daga cikin wa'ansu daga cikin mutane suna aikata haka din fi fi as-sajda as-saniya ko fi as-sajdatu saniya cikin sujjada ne wanda idan liman ya dago zama zai yi sai ya kama tahiya ko to a wannan sujjada na biyun wa'ansu su dade basu dago ba to wannan mala yace kuskure ne kuma da yawa mutane suna samun kansu cikin wannan ne iza kamal imam lilkira'a tajiduhu ya ɗilu sujud yadda Allah idan mutum ya ɗago liman ya ɗago har ma iya tsaye ya fara karatu amma shi kuma iya can cikin sujjada ya daɗe ya tsawaita sujjada yadda Allah iya roƙon Allah rubba ma yin tasiful imam bi qira'atul fatiha wani mahalli ba zai karanta rabin fatiha bai ɗago ba aw yatimmuha ko liman ma ya gama karatun fatiha bai ɗago ba huwa sajidun iya sujjada وهذا خطأ مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma ce wannan ganganci ne kuma ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lianna rasul alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kuli ya cewa iza iza sajada fasjudu idan liman yayi sujjada kuma ku yi wa iza raka'a farka'u idan limamin ku yi ruku'i sannan kuma ku yi fa'amarna an na tabi al'imam sai manzan Allah ya ba mu umarni mu bi liman mu dinga bibiyarsa wa Allah na ta'akar an kan mu dinga jirkintawa sosai game da bin liman da muke an fahimta? ka riga liman kuskure ne iya iya zama haram kuna abu tare da liman makruhi ne iya iya zama haram kame da malamai suka faɗa sannan kuma ka jirkintawa liman jirkintawa sosai shi ma makaruhi ne kuma iya iya zama haram wannan shi ne halayya na uku da masu sallah suke tsantar kansu ciki wanda ya kamata mu kiyaye kar ka zama to ɗaya daga cikin uku nan ka zama to kana muta ba a ta gaskiya kana bin liman yadda shari'a ta umarci ka wannan shi ne abin da ake bukata gare mu mu kiyaye domin ita ibada sallah ibada ce mai girman gaske wanda gyaruwarta da inganta ta ne zaman ka lafiya a rayuwa amma matukar kai ta a hargutse a addiyar da gada maka kakkarya kai ta to babu shakka za ka haɗa abin da baka so a lahira dama an ce man fa'ala ma sha'ala iya masa duk wanda ya aikata abin da yake so to zai haɗa abin da baya so an fahimta saboda mu dage mu haƙurƙurtar da kanmu ya uwa wallahi ina tausayin mutum a ce iya da shauƙin addini amma iyayensa da jahilci akwai abin tausayi domin Allah ba zai ma uzuri kaje gabansa da jahilci akwai abin tausayi mutum iya da shauƙin ibada amma kuma ba shi da ƙoƙarin neman ilimin ibada akwai abin tausayawa a wannan wa'ansu daga cikin magabata suke cewa yanda za ka ɗau lokaci ka je ka yi ibada hakanan za ka ɗau lokaci wajen neman ilimin ibada har ma wa'ansu malaman suke cewa ba wa lokacin ilimin ibada mahimmanci sosai akan gabatar da ibada ga makasanta domin Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai fara gabatar da al'ilm al'ilmu qabla al-qawli wal amal haka Imam al-Bukhari ba mai cikin littafin sa an bayyana ta'arifuni qabla an ta'buduni hadith al-Quds ku yi ilimin sani na kafin ku bauta mini in ji abu in ba ku sani ba ta yaya za ku bauta mini to duka wannan hujjoji ne da dalilai da suke nuna cewa ba a ibada da jahilci da yi ƙoƙarin neman ilimin ibada a hankali a hankali ka samu malami ka samu makaranta ka dinga zuwa kana koya ana koya ma ko duk abin da ya shige ma duhu itan baya wannan shine ka'idar yin addini bisa sunna kenan Allah ta'ala ya taimake mu mana albarka za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu daga kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kaminta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guji mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya jiƙa mahaifinmu Allah ya sa aljanna ce mu kuma su wannan kuma shi ne darasinmu na 83 ba 82 ba 83 kamar yadda na gani a rubuce insha Allah muna addu'a gare mu Allah ta'ala ya saka cin al'amarin Allah ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala kasar mu da jihar mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa Allah duk abin da yake zama na mai mana fitina Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ta'ala ka yi cin al'amarin ya rabbal alamin ya nasa to alhamdulillah wa alaikum salam ta sauran wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah a haka bawon me na kaso a ciki eh ba wanda kaso a ciki idan liman iya zaune zai yi sallah da kuwa matsayin sa na liman bai da lafi haka za ku yi sallah kuwa zaune ba wani abu da zafi an gane ku ba wani abu da ya samu sallah da ta yi haka ma aka fi so da za ka saba ɗin shi ne babin da ba a so yawa shi ne insha na'am bai kammala abin da ya kamata yi ba eh malamai sun ba da limit limit a tahiya har an kai salatul ibrahimiyya to limamin kai sallama zaka iya sallama ita ce dole amma in dai kafin ƙara salatul ibrahimiyya yi to zaka tsaya ƙara sauran sake kuma har in dai limamin ko al'adarsa haka to wajibi ne a samu zama da shi ina zuwa a tattauna zama da shi a faɗa masa guraben da ya kamata ya yi jirkinta wa mamu kamar tasbihar ruku'i tasbihar sujada karanta fatiha a gunda ake koyewa ta hiya to wajibi ne a yi zama da liman ba wai da kammala wasa zai yi ba domin mamu suna bin sa an fahimta wannan ai mun yi karatun na baya mun yi karatun na baya dole limamai su san wannan haƙƙin mamu ne a kansu su jirkinta musu wajen gabata kasan kamar tahiyar ƙarshe akwai salatul ibrahimi akwai roƙon Allah game da abubuwan nan guda hudu azabul qabr azabi jahannam fitin mahaya wal mati fitin masih dajjal don mun yi karatu dogo akan wannan abubuwan to dole liman ya san akwai wannan haƙi wajen ya bar maman su su wannan abubuwan har in al'adar sa haka take da wajibi ne a zauna da shi a fadakar domin a samu maslaha insha Allah na'am na'am alaikum salam ban ji ba ya yi laifi ƙida ya zauna ai ƙa'ida ne limamin ka ba za ka yi wasu ya yi idan har mutu batar imam ɗin ne ka ɗago daga sujira za ka yi zauna sai ka zauna malam ya yi bayani cewa ko kai ba ka yi inda limamin ka iya yi za ka yi domin ƙa'idar mutu batar imam an fahimta in kuma limamin ka ba ya kai ba za ka yi ba inda ya jalisa ne na istira haka malin usmi ne faɗa in liman iyayi za ka yi ko da a ra'ayinka ba ka yi in kuma limaminka ba ya yi ko da a ra'ayinka kana yi ba za ka yi tun da shi in ka bari ba wata ƙabli ba wata ba da aka shi eh ban fahimci abin da kake so ka ce ba e yayi ba e in dai har hakan ta faru baka sani ba zaka iya dawo ka same shi a zauna sai ka iya da bayan ka mai ganin a zauna sai ka da ka zauna a bazan kuskure ne ba abun ne jabi sallar ka eh e ya meke shikenan sai ka kiyaye in dai har wannan wansu ya faru ka kuskure kai kuma ka fahimci iya jalsa sai ka kiyaye shine insha Allah masallar ka babu nisa bita ban ji ba eh yau shi ma wani wani matsayi wani gun kuskure ne shi ma da yawa muna magana a wannan idan har haka an samu munasaba idan liman ya ce Allahu akbar to kuma mu za ku bada sai dai daga sautin ku ba zai kai da liman ba amma wasu da yawa akwai za ka ji suna yi in an yi ruku'i shiru in an dago shiru wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne tun da manzala ce fa'iza kamfara fa kabbiru daga hannu ne rafa'u ne dai kuma kamfara daban daga hannu daban dole ne ka bude baki ka ce Allahu akbar ke dai sautin ka ba zai kai da liman ba an fahimta duk takabbiran na cikin sallah haka ake dukkan su haka ake in liman yayi ku yi in yace kaza ka kasfada haka ake ba gum ake ake shiru ba wannan gaskiya magana ne abu ne mai kyau insha Allah na'am in shi ma kuskure ne wani kuskure ne har ma an yi da ganganci mutum ba da sallah tun da liman sai ya sallame ka gaba daya sannan za ka tahi ka cika abin da yake kanka in yayi sallama daya bai sallame ka mutum in bai sallama biyu ne in mai yin sallama biyu ne ce assalamu alaikum wa rahmatullahi bai sallame ka da a lokacin alwalan za ta warware ki sallar sababu ba dole wani ne zai zo gun sai ƙara sallama ta bangare ɗaya an fahimta a matsayinka na masabuki liman ya riga ka to sai ka bari ya cika sallan masu tsab sannan sai ka tahi game da kai abin da aka yi maka wannan shine gaskiya magana wallahu ta'ala ala to kabbara da liman yake mhm ka zo yi ruku'i ban gane abin da kake kashe kabbara da liman yake zai dago daga rukui yi wani ya dago eh wannan duk haka kusakurai ne rashin fahimtar yadda sallah take dama an ce su waɗanda suke bayan liman ba da kabbara za su yake ba da aikin za su zai aiki ko da liman zai ce allahu akbar ganya tsaye ba za ka yi rukui ba da aikin liman za ka yi ba da kabararsa an fahimta su kuma na sahun bayan na farko su kuma da na bayan su za su ke lura ya suka yi sannan su ya ka aiki su kuma na can waje su ne aka ba su dama su bi kabarar liman tunda su ba sa ganin sa amma kai kana bayan liman kana ganin sa abin da yi za ka yi ba kabararsa ka wannan shi ne ƙa'idar da malamai suka sa aka insha Allah اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai daya daga cikin ɗan uwanmu wanda iya cikin wannan tafiya ta mu ta media Alhaji Abubakar Muhammad tare muka zo da shi to sai ke barin sako cewa baya ta haihu ma'ana iyalin ta haihu kuma an yi sa'a haihuwar ta zo cikin nasara successfully an samu nasara insha Allah ba a samu matsala ta haihuwar ba to muna addu'an Allah ya raya abin da aka samu Allah ta'ala ya sanya masa albarka mahaifiyar da ita da shi abin da aka haifa Allah ya kara musu lafiya da kuma dukkan matan mu na musulmi masu juna biyu Allah ta'ala ya sauke su lafiya masu neman haihuwa kuma Allah ta'ala ya ba su masu albarka